رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mana rana ta Juma'a talatin ga watan Jimadal Ula hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma 21 ga watan 11 2025 kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan muna karatu a wannan littafi mai suna zahiratu za'atul iman wasu alamu na raunin imani wasu alamu masu nuni ga raunin imani wallafar ɗaya daga cikin malamai mu'asirai a shekul allama muhammad salih al-munajjid hafizahullahu ta'ala wanda wannan kuma shine darasinmu na 24 a jeren giyar darussan cikin littafin muna bangare na uku na littafin wanda yake tattauna mana akan ilaju da'atul iman magunguna raunin imani ko maganin raunin imani lokacin da aka ce imanin bawa yayi rauni to menene zai zama mafita menene zai zama magani na wannan rauni to a karkashin wannan ne malai yake tattauna mana sannan muna cikin magani na takwas shine al-iksaru min zikril maut yawaita ambatan mutuwa yawaita tuna mutuwa zamu tashi a shafi na 65 bayan waɗansu baituka da ya kawo na Sheikh Allama Abdullahi ibn Muhammadin al-Andalusi ash-Shantiri ash-Shantari wanda al-Imam Ibn Kathir ya kawo sa cikin tafsirin shi to za mu tashi da yake cewa wa man akthara zikral maut duk wanda ya yawaita ambatan mutuwa naka kada nan ka ambace ta ko kai mu'amala da wani abu da ke nuna kai ka yadda akwai ta ko kuma mutane sun san akwai ta kamar mururi ko kaiwa da komowa a abin da ya shafi janaza ko makabarta ko kuma a'a a kasuwancinka ka rika sayar da wani abu da ke alamtar da mutuwar gwargwadon niyyarka ila likafani kake siyarwa ila makara kake siyarwa ila turare kake siyarwa da ba wani turare da za ce shine na gawa amma dai yana zuwa a saya da ka sayar na tuna maka mutuwar to duk wanda Allah ya azurta shi da yawaita tuna mutuwa ukurima bi salatati ashiya za a girmama shi da wasu abubuwa guda uku Allah ne mai albarkar wasu ababe guda uku na ɗaya ta'jilut tauba gaggauta tuba zaga mutum nan da nan yayi al-inabatu at-taubatu hiya al-inaba zai saba wa Allah amma kuma zai maza maza ya dawo zai tuba kuma siffa ce ta bayan Allah siffa ce ta mutanen kirki zaga suna yawaita tuba سارعوا إلى مغفرة من رب سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون صفاتي تباين الله da sun aikata sabo za ga sun maza maza sun dawo sun tuba da sun yi kuskure za su dawo su tuba to tuna mutuwa na sa mutum ya gaggauta tuba in shugaba ne ke yawan tuna mutuwa to za ga kurakurai shi ko wahalar da ra'iyyar shi za su shiga za ta sauki don zai rika maɗanɗanin zai dawo in ni na ƙoshi to wanda nake jagoranta fa in ni ina da security to wanda nake jagoranta fa in ni na wadatu to wanda nake jagoranta fa kaza da kaza to wannan duka samarat ne na zikirul mauti yawaita ambatan mutuwa to fa'ida ta biyu da mutum zai samu karamar Allah girmamawar Allah da ita in yana yawan tuna mutuwa wa qana'atu qalbi mutum zai samu wadatar zuci alqana'atu kanzul la yafna ita qana'a shine dan abin da kake da shi ka alkinta shi ba ruwanka da abin da ke can sama da kai a gari ya waye me aka samu da safi dumame ne masha Allah in yanzu ka ci dumame ka shiga jami'a kuka haɗe da professors da visitors da yan ministry of waye sai in kai ganganci ka ce dumame ka ci wani na nan wata kaza ya ci amma bayi yake nema kai kuma dumamen ka ci amma cikin ka lafiya lau ba sai kai ganganci ka faɗa ba in wani ya tambaye ka mai kaci sai ka ce mene sunan abincin kasar hausa da turanci ya ta faɗa maka yana fassara wani an zo kan naka za ka taɓa shi ya ta faɗa in ya zo don tuwo ka ya kan baka ji ba ya ta faɗi har zaman zo nan ganda ka ce ta yi kasar mu daga karkara muke kai kana ta faɗan na yan binni ne dole ya kyale ka dama ba wanda ya dora maka Allah ne zai ta ka rika faɗar mai kaci ko bai ce mu faɗa ba to ɗan abin da ka samu ka wadata da shi riga iya yadin da ka samu wadata da shi gida wanda ka samu ka wadata da shi duk girman shi sauke ka zai daga karaga a wuce da kai kabar suna cewa tun zalu yanzilukan nasu min al-qusur wa yastanzilunaka fil qubur min al-qusuri ila al-qubur daga kan karaga kawai shikenan sai kuma a wuce sai kabari wasu na ta rubuta application a wurin tunda ka san komai online ne yanzu ko ila wata na ta neman sarautar ka online har an bude wani platform ne so ya saka sunan shi kai kuma ga ka ana saka ka a kabari to dan inda kake da shin to menene na damuwa to shine ita ce kana'a shi yasa Aliyu dan Abi Talib rahimahu radiyallahu an da yazo maganar takawa cikin ma'anar takawa sai da ya shigo har da kana'a aka tambaye shi mecece mecece takawa yace al-imanu bil jalil yin imani da Allah wal amalu bit tanzil yin aiki da alqur'ani sai yace warida bil qalil ko wal qana'atu bil qalil wadatuwa da ɗan ƙanƙanin da kake da shi walista'idad da yau mai rahil suke tattali domin ranar alkiyama kaga kana'a kamar yadda na kawacin magana ta shahara da abakunan malamai alkana'atu kanzun la yafna wadatuwa da ɗan abin da ka samu taska ce da ita har abada ba ta karewa in ka ga mutum ya zauna kuna hira sha ɗaya na rana yana ce maka shi har yanzu bai samu abin da ya ci ba to ɗayan biyu ne ko dai ya kamata ya mutu ne kafin yunwar ta dame shi ko kuma abincin da Allah ya tanadar mashi yare na dole ɗaya biyu ne ya kamata ya mutu ne kafin yunwar ta dame shi don adalin shi ya ƙari to tun da kaga har yana baka labari ba haka ba ne ɗayan ne inda za ka matsa mai da tambaya zai ce eh kawai fa da aka tashi fa da safe wani dumame fa aka kawo shi ne na ka yi ai shi ne naka kuma da ka cin yin wannan ba za ta dame ka ba ko ba abin da zai maka to Allah zai azurta mai tuna lahira da yarda da kana'a bil qali zai wadatu da dan kadan din abin da yake da shi sannan wa dishatu li ibadati mutum zai samu nishadi a wajen ibada zaka iya jan bargo yadda aka fara sanyin nan ka lullube sai ka tuna mutuwa sai ka ji bargo ba naka bane sai ka dawo sai ka ci gaba da ibada ko kai raka'a biyu kana cewa bari in kai biyu ko ka kara biyu kai bar ma in kai biyu ka kwanta sai kuma ka tuna kabari ka tuna mutuwa kawai sai ka gani shadi ya karu sai ka kara biyu ka kara wata biyu kila ma ka kara wata biyu karatu mai kyau kuma cikin nishadi to wannan duka samaratu ne na kasaratu wal iksaru min zikril mauti ya ce wa man nasiyal mauta wanda ya rika manta mutuwa annisiyan yana zuwa da ma'anar at-taghafulu rabkana shine at-tanasi kenan wa man tanasal mauta in an ce annati wanda ya manta abu da gangan a da da, da kuskure eh da mantuwa ga dabi'a ya manta amma at-tanasi ko man tanasa shine wanda yayi kamar ya manta amma mugun yana sane to wanda ya share labarin mutuwa a diyarin shi shi a diyarin shi ba maganar maganar mutuwa a to me zai faru da shi ruqiba bi salasati ashiya'a Allah ne mai azaba da wasu azaba guda uku da wasu abubuwa guda uku na ɗaya taswifut tauba zai rika ce ma tuba zai yi zai yi zai yi zai yi ita kuma zan yi zan yi zan yi ba ɗabi'a bace ba ɗabi'a bace saufa saufa saufa a yi abinda za ka iya ita kuma tuba za ka iya yin ta a koda yaushe ya yi kama wanda baya tuna mutuwa na ce ya tuba sai ta yi zai tuba na ce ibada ya yi ma'alla ta sai ta yi zai saufa saufa saufa saufa ko sa'af'alu sa'af'alu sa'af'alu masifa ta biyu da azaba ta biyu da za ta samu mai manta mutuwa shine watar kurri zabil kafa da ƙin yarda da ɗan kaɗan ɗin da aka ba mutum sai ga mutum ya dukufa da yi firamare da mutum a ce yana hawa motoci biyu ne na fama da keke ba zai yiwu ba Allah wa yake faɗa ma haka da ana baka shawara sai ce to ai ba mu za ka faɗa mu ba Allah za ka faɗa mu kana so ka faɗa mashi ya fi ji ya ce gaskiya yana son faɗa mashi inda zai ji to ga transformer can je ka taɓa an kawo wuta in aka rufe ka kabari daga kai sai shi ba matsalar network sai ka faɗa mashi ya zai maka haka amma mu yanzu kana so ka bata mana rai ne da in ka taɓa Allah mu ka taɓa to abin ba zai kyau ba to za ga wani mutum sai ya ƙi yarda da abin da yake da shi ga mutum rigar sallah sai ya asusu wa yake sai kai asusu a rigar sallah in ba inda Allah ya tsaro sai kai asusu nawa kake da shi Dari bakwai ko shiga kasuwa akwai irin yadin ka dai da kango yaji a gilas ba naka bane da kango yaji a gilas ba naka bane da kaji ana kararawa alaji ya rage farashi je ka wurin akwai naka a wurin shi ma kala kala zaka ga yi amma fi samun mai kauri ko irin kakin sojoji shekara bakwai ku kasa raba da kaya amma ka ce wai sai kai asusu a kana so ka kiyarda da yadda Allah ya woka ne kuma kamar mun sha faɗi a nan shi yaji na da wani abu kana tsallake iya na ajinka ko ba zai maka kyau ba ba zai maka kyau ba yadda za ka je ka kallo yadin da gononin nan ke sawa ka ce ana suke siyowa ce kai a dubai ne wani babban shago yaji ɗaya dubu hamsin kamar kai yaji shida za ka sa da ke dubu ɗari uku ko sai ka shiga a dashi sai ka ɗinka ka ce wallahi irin yadin gwamnawa ne duk mutane kashi casa'in da tara cewa za su yi fek ɗin ne to da to me kai ce kai wannan shi fek ɗin ne ka san 'yan kasuwannin da sun ga an yi abu mai kyau ne su yi fek ɗin shi kuma yanzu da da wani gwamna zai zo karkashin gada wannan alhaji ya rage farashin ya saya ya kara mashi ba ko ta hula da aka rika zagi ba lokacin su na madisambu wata hula da ake da akwai eh da wani yadi ko mamar ko akai ta zagin masu shi sai ga na madisambu ya dinka sai ku tsit wai ashe yana da kyau ashe yana da kyau bambalasta nan ta zo sai masu kuɗi nan ganin wanda suka yi hayan zina na arekul ba su da yawa sai alhazawa da ƙyar mutane aka yi ta asusu wata sallah ɗan kabo ya ɗinka ma dawa kai ya raka ado hawa daga nan farashinta ya sauka manin jafar ba ɗinka ko ka gani suna ka iya yadinka yana nan a kasuwa kar ka wuce layin ka sayo kawai kuma za ka gaye maka kyau sannan ba ka sawa kana kuka amma sai da ka yi asusu yanzu kai asusu ka sai gezina cewa za a yi feftinci feftinci ka san gezinar akwai ta roba akwai original da haka za ka yi mutane a faɗa kuma a gaban ka za su faɗa kuma ƙarya ne taka mai kyanci kuma ko skana aka zo da ita aka gwada taka mai kyanci amma ba wanda zai ce a zo da skana to kai za ka gwada ne zai iya siyan mai kyan ne to tunda ko ka sai mai kyan ba za su siyo irin taka kawai dinka kawai ka shiga mutane in ka siyo mai zubewa ya ka rika siyo bulaga masu firi nan duk wanki uku a sake tarawa duk wanki uku a yi tiri shi ma tirin kuma akwai na talakawa ko ai duniyan nan zaka kowa zai iya rayuwa to amma in mutum bai ci na mutuwa sai ya haɗu da masifar tarkun riza bil kafa kin yarda da ɗan ƙanƙanin abin da aka bashi sharri na masifa ta uku da za ta samu wanda bai tuna mutuwa shine wattaka sulu bil ibada yin kasala a lokacin ibada sai ga mutum baya iya salloli na nafila na farillar ma suna mashi wahala baya iya azumomi na nafila baya daukar qur'ani ya karanta la karatu na tilas wala karatu na mustahabbi ko na sunna ba zai saura iya sauraron karatu na tsawon lokaci ba amma zai bi rigingimun duniya ai kai wa ma li hawadithid dunya baqa'u rigingimun duniyar nan ba karewa suke yi suke yi ba shi yasa Imam Shafi'i yake cewa da ila ayyama taf'alu ma tashau akar makalla kabar yau da kullun ta yadda take so kawai ka kyale yau da kullun ta yadda take so in ta murzo maka yadin ka kawai ka sa watsa bi nafsan idza hakama alqada'u ka kwantar da hankalinka in kaddara ta yanku akan ka aka kadda yanko maka kaddara mara dadi runguma za ta wuce aka yanko mai kyau mai dadi rike kai ta godiya mara kyau kai ta hakuri fala tajzi li hadisatil layali kada rigingimin yau da kullun su rika saka ka a bakin ciki fa fama ne hawadisin duniya ba kawo rigingimin duniya ba sa tabbata duwuya tana wucewa za zo kawai kaga ta zo ta yi tashanta ta wuce shi kenan to kaga in ka rika katsalandan ka ke tuna mutuwa to hewa na wani zo da bai mai mutum sai ya zama shi bai ji daɗin duniyar ba shi bai ji daɗin lahirar ba shi yasa muhammad الشيخ الدكتور عبد محمد عبد الرحمن العريفي ya rubuta littafin shi istamti bi hayatika kawai ka more rayuwarka ka ji dadin rayuwarka sunan littafin kenan shafi wajen 700 a wani bugu wallahi ba na jin za karanta littafin nan wani tsawon rigingimu su ta tara maka da hankali wannan rigingimu ba za su kare ba kuma sunna ce ta rayuwa shi kuma abokin shi aidul karan ya rubuta la tahzan la tahzan shi bai ga dalilin ma bakin ciki a duniyar nan ba wai me yasa kake bakin ciki na ci zabe sun murde me da bakin ciki shi wanda aka murde aka ba sai yayi fatar ya zama kai wata ran to sai me kawai fa dan kwanaki ne fa kuma kwanakin nan duk tenuwar da ake ta shekara hudu fa tsakanin hudu rana faduwar tare fa abin yake duka bai wuce nan ba kamar kibtawa da bismillah za ga ta wuce to meye kuma ka zo kai ta cewa ai kudi na suka gode da shi to ai da wannan kukan da yanzu ka samu wasu ko shago ka bude ka zauna kana ta kukawa zai tsaya ya zo ka ya baka kudin ka ka fashe da kuka ka ce yayi maka sata ai ka take kawai ba dai na jiya sun an sun cuce ka jiya ba to jiya ta wuce har abada kuma ta wuce ja layi a tasa yau a ga me za a bincina to in mutum baya tuna mutuwa zai samu da ukuba ta rauniya ibada yace wa mimma yu'athiru fil nafsi yana daga abin da yake tasiri a rai min mushahadatil mauti na daga ganin abin mutuwa da abin da ke da alaka da mutuwa ru'yatul muhtazirin ganin waɗanda ajalinsu ya zo a ce wani ya kusa rasuwa kana wurin to a lokacin ne za ka ga ajabul ujabi kuma za ka ga darsun layunsa za ka lakkanu da wasu darussa da wasu wa'azuzzukan da ba za ka iya samun sa wani wuri ba fa innan nazara ila almayyiti domin kallon wanda ya kusa rasuwa ko kallon wanda ya rasu wa mushahadatu sakaranihi da kallon magagin shi na rasuwa wa naza'atihi da kallon fisge-fisgen fitar rai wa ta'ammuli wa ta'ammuli suratihi ba'da mamatihi da kuma sake lura da siffar shi yadda ya koma bayan rasuwar shi bayan ya rasu kafin ya rasu ka kalle shi ai ka san shi to bayan ya rasu ka sake kallon shi ya kai ya zama ya ya zama an riga an gama in ka kalli sakaratihi ne ta'un ne ya ce wa ta'ammulu wa ta'ammuli suratihi ko ba da mamatihi da la'akari da lura da siffar shi bayan rasuwar shi to kaga waɗannan ababe in ka hada su ma yaqta'u 'anil nufusi ladzatiha gamayyarsu ko ɗaya a cikinsu na iya yankewa rai kayan jin daɗinsu abinci mai daɗi ba zai maka daɗi ba ɗaki mai daɗin zama ba zai maka daɗin zama ba abin hawa mai daɗin hawa ba zai maka daɗin hawa ba labari mai daɗi ya zama kamar kururuwa da ihu duk ba za su yi maka daɗi ba to haka abin yake ya ce wa yamna'ul ajfana minan naumi kuma yana hana ido yin bacci al'ajfan shine kwarin kwayar ido to ba za su iya daukar bacci ba minan naumi wal abdani minan raha kuma suna hana jukkuna hutawa ko ka kwanta dan ka huta to ba za ka iya hutawa ba wa yab'atu 'ala al'amali kuma yana zabarar da mutum ga yin aikin da'a in ka gawar wani kila wanda ka san shi kila ma shi ke ba ku umarni amma yau gashi warwas hannun shi in an daga bai iya dagawa in aka canza hannun shi daga inda yake bai iya mayarwa in an yi magana baya ji in an taba shi baya ganewa ina zafin ran shi ya ba saura ina rashin haƙurin shi ba saura ina ƙarfin nan nashi kamar na bara da na bana duk ba su da amfani sun wuce ya tafi to wannan abin sai zaburar da kai ala al'amali ga yin da'a wa yazidu fil ijtihadi yakan sa mutun ya ƙara kokari sai mutun ya ga to in dai ba a kyala wane da wane da wane ba to mu kuma suwaye ya ce dakala alhassan albasari ala maridin yahudu wata rana alhassan ibn abil hassan wanda ke ce mashi alhassan albasari ya shiga wajen wani mara lafiya yahuduhu yana gaishe shi fawaje da hufi sakaratil mauti sai ya same shi a magagin mutuwa fa nabara ila kurbihi wa shiddati abin nan fa nazara ila kurbihi ko sai ya kalli damuwar da mutumin da ke yake ciki wa shiddatin da da da takura da kuncin da yake ciki wa ma nazala bi da abin da ya sauka ga mutumin mutumin da ya riga ya san shi ne amma ya gaba ɗaya tun bai mutu ba ma komai ya canza yace faraja ila ahlihi bi ghairi launin ladhi kharaja bihi min indihim faraja ila ahli sai ya koma wajen iyalai shi bi ghayril launin ladhi kharaja bihi min indihim da wani launin da ya fita da shi daga wajen su har launin shi ya canza sai ga ya shigo cikin shi duka ba kwari fuskar shi babu walwala ya zama wani abu san kam tsarira hankali ya tashi shine faqalu lahu sai suka ce mashi at-ta'ama ai hati ta'ama ga abincinka yarhamuka Allah Allah ya maka rahama kaga wannan kwarewar matan kenan sun yi abinda ya kamata su yi ta tarbiyar addini da hila ta mata fakala sai ya ce masu ya ahala ya ku iyali na wannan kira ne na mai cike da nuna damuwa alaikum bi ta'amikum wa sharabikum ku zo ku kwashe abincinku da abin shanku wallahi laqad ra'aytu masra'an wallahi naga wata makaya mana naga wani kaye da aka yi wani kaye wani mutum naga ya shiga hannun Allah la azalu a amadu ai tunda naga halin da wane ya shiga bazan gushe ba ina aiki da bautar Allah hatta alqahu lahu domin Allah hatta alqahu har sai na haɗu da shi yake musu ku kwashi abincin nan ba zai ciwu ba kawo man buta in yi alwala eh madadin abincin ko sai aka koma sallah da tilawa da zikiri da salati akai tai akai tai tabi'i ba kenan tabi'i ya ga sahabbai da yawa har manyan sahabbai ya ga wasu ya ga matsakaita wannan ba adadi balanta na kanana amma ji yadda ya ga wani amagagi da yanayi na mutuwa yadda ya zo ya rude yanzu me kake tsammanin wannan mutumin in shugaba ne yadda za yi sai ya nemo wani abu da al'umma za ta samu sauki amma mu za ga mutuwar ake yi sun dai iya zuwa gaisuwa wanda ma suka sanin ne ya mutu amma wani ko a jikin shi manzanin shugaba ba zai waiwaye amanar da aka dora mashi ba kamar babu ranar ƙin dillanci da za a turke mutum a tambaye shi an ra'iyyati ana gwamna da mutum miliyan hudu karkace a ringizo ake ba hukumar zaɓe ba ne Allah ne ɗaiɗaiɗaiɗai mutum miliyan hudun nan yi mana bayanin ya kai da su har tafiyar da wani gwamna ko wani shugaba zai wallahi tallata yan tambaye shi kafin ka kaje jamus nemo kamfanoni masu zuba jari nawa ka kashe da zaka nawa ka kashe da zaka dawo wace riba yan kasa suka samu wace riba yan jaha suka samu yi mana bayani ba lokaci wa qala sawaba talakawa kuma na gefe suna jiran a daga shi suna da kes yasa annabi ya kira abu ya kira abdurrahman ibn samura yace kaga la tas'alil imara karka kuskura ka ce su baka mukami karka kuskura ka karba shi yasa idan kuna rigima da wani ya dan cuccuce ka ya dan tattauye ka sai ka ga yayi fosta zai tsaya takara ka dakata kawai koma ka raga kai ta addu'ar Allah ya sa ya samu iya muguntar da za ka yi wa mutum kenan a Najeriya ya samu mukami iya ƙiye yadda za ka nuna musu don dai idan ya samu ila zai ga daidai ya ƙi ko a hana shi ya yi kuma ya hannu zai ga kuskure ya ƙi gyarawa ko a hana shi gyarawa kuma ya yadda kuma an je lahira dai wannan ba za zama uzuri ba don aka ƙure Allah a yi gyaran ne na yunƙuro zan yi oga ya ce a dakata to don me baka je masa mukamin su baka fita su kira wanda ba zai gyara ba ya karba to ai kuma wannan ne kawai ba a yi ba amma duk da hanyoyin mun jaraba na wani abokina ko yake cewa idan za ka yi ma wani yatsun wani ɗan dariƙa ne kazan akwai kiran yatsun ko? sannan za a yi maka yatsun wai ka lalace da farko-farkon muna hadda in wani ya tambaye ka ka kai da ɗin gace mace gana yatsun ba zai gaisa da kai ba ai mun fara surati yatsun kai yarin tambaye da hankali yawai yatsun suke a islamiyya sai daga babu gana ya kalbin ƙura'ani ce ma su juya ta suke yi yake cewa in za ka yi ma wani yasin ya lalace kaga zai fara gini ka kyale shi to yanzu in za ka yi ma wani yasin ya lalace kaga ya tsaya takara ka kyale shi wannan musamman a nan ƙasar sau da za ka ga daidai ɗin kana so a yi wani mutum ɗaya hana wani mutum ɗaya kawai ya tubure ya hana shi bai da ra'ayin ai gyara bai da ra'ayin kaza bai da ra'ayin kaza to al-hasan al-basri ne yake cewa to wallahi na ga masra'an in an ce al-masra'u an ce sara'a ya fadi fataral qauma fiha sar'a za ga mutane a faffade ga sunan da an wurgar da su ka annahum ajazu naqlin khawiya kai ka ce kututturen dabino ne da aka tuttumbuke aka wurgar to al-sari'u wanda aka kayar al-musara'a kuma kamar kokowa wanda a cikinta akwai kayarwa to masra'an shine naga wani mutum da aka kwantar aka kayar jiki ba ƙarfi mutumin da da zai haka ya buge biyar ya buge biyar yau ga ta kan katifa sai an kwantar sai an tayar sai an juya sai an bashi abinci al-imamu al-hasan al-basri ce na dauko darasi kafin a zo kaina na dukufa kenan ga ibada haka kuma yayi zaka samu wannan maganar a cikin at-tazkira na al-imamu al-qurtubi da ya tattauna al'amuran lahira wa min tamami shu'uri bil mauti yana daga cikar damuwa da al'amarin mutuwa mana yana daga abin da zai nuna kana jin cewa fa akwai mutuwa as-salatu 'ala al-janaza ka rika halartar sallar janaza wa hamliha 'ala al-anaqi da kuma daukar janazar akan wuya karka ji tsoro ba shi zai sa ajalin ka yazo ba wadzahabi biha ila al-maqbarati da kuma tafiya da wannan gawa zuwa makabarta ana cewa makabaratu makabiratu makaburatu duka ana kira wa dafnul mayt da kuma rufe wanda ya rasu ka je din duk ayi da kai ba shi zai sa ajalin kai zo ba ajalin kowa a tsare yake mu mu musulmi mun fi kowa sanin haka kuma mun fi kowa yarda da haka kuma mun fi kowa riba a haka kafiri daga radda ya rasu daga ranar masifa ta fara daga ranar masifar kafiri ta fara amma yanzu duk kafirai ji yan aljanna ne duk wannan rakin da suke na daɗi ne mu kaɗai ne muke shan wuya a duniyar nan musulmi ne kaɗai muke shan wuya amma ba wani kafiri da ke shan wuya mu yanzu ne muke jahannamanmu za ka busa ƙaho to ranar da kiliyarin ɗin election ɗin mu ta zo ranar ne za a sanar mun ci zaɓe a ba mu certificate of return littafi a dama kenan su kuma a ranar za a sanar da canza gwamnati mun karɓa gwamnati Allah ne mai gidanmu gaba ɗaya shi yasa filin kiyama Allah zai tara dukkan mutanen duniya yace kowa ya je nemo mai gidan shi kowa ya je nemo wanda yake bautawa kafirai sai ga wasu antaya sun yi nan wasu su yamma haka za su fashe musulmi kawai za mu tsaya a wurin sai duk sun fashe sai Allah ya fito sai kafin ya fito sai ce kuya ba za ku je neman wanda kuke bauta mawa ba sai mu ce ai mu wanda muke bauta ma muna tare da shi ko da yaushe sai ya bayyana wannan shine ganin da ƴan aljanna za su yi wa Allah tun a filin kiyama dan tano kenan mu gama ganin shi ya faku sannan sai ga mutanen naka sun dawo an yi na'ala sun je bulayi bara a komai gara yin bara da bulayi bara a komai da ka je makabarta gara ka je tashan mota haka yake nufi haka yake nufi kaga tashan mota akalla wani zai baka makabarta ba wanda zai baka shehu a taimaka gane na zo wani shehu ta gara ka je tashan mota wallah wani ba kudi mai amaro ta san maka ko kwaya uku to sai su dawo su ce Allah mu ba mu gan shi ba sai ba za ku gan shi ba to daga nan kuma a zo kada hisabi to kaga mu musulmi da ma ai mun san a jarabawa muke kenan kuma za a yi ta haduwa da ita to shi yasa sai ga ka samu kwanciyar hankali to kasancewa akwai mutuwa kuma kenan wannan yana nuni ga cewa ashe idan kowa zai manta al'amarin mutuwa idan kowa zai tsoraci mutuwa to bai kamata musulmi ya tsorata ba bai kamata musulmi ya tsorata ba ai akwai abubuwan alherin da duk muke murna su zo ko kana karatu ka kusa gamawa za ka yi ta murna an baka appointment an sa ranar da za ka je documentation za ka yi ta kosawa ranar ka zo to ai mu ranar da muke jira bayan mutuwar ta ni'imar aljanna da sun fi wannan to kenan mu ne ya kamata kullum mu tuna mutuwa dan mu da mugunta ma na da kyau sai mu ce Allah ya kawo ta gaba ɗaya ma rabbi aqimis sa'a ko da ne mu je roki Allah haka Allah kawai ka sa mala'ika Isra'ilu ba kawai ya busa kahon nan kiyaman nan ma dai ta tsayu amma dai ba za mu roƙa ba dan shi ke da lokacin la ta'tikum illa bakta to al'amarin tunda hannun shi yake ba za a roƙa ba amma kaga na kabari ai ya roƙa shi tunda wancan individual case ne yace wa muwaratu turabi alaihi da kuma watsa mashi turbaya a zuba mashi turbaya a rufe shi to kaga idan kaje kaga haka wa hada yuzakkiru bil akhirah wannan yana tuna mutuwa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yace udul marza ku gaishe da marasa lafiya wattabi'ul janaiz ku raka gawa makabarta ku bi janaza tuzakkirukumul akhirah yin haka zai tuna muku lahira rawahu ahmad wa huwa fi sahih al-jami'i wa bil idafati ila zalik mala yace kari akan haka fa inna fi ittiba'il janazati ajran azima kai a raka gawa ma fa a raka janaza ma fa akwai lada mai girma wallahi ana, ana samun lada babban lada in kai janaza ka raka ta zakarahu annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci wannan ladar bi kaulihi da fadin shi man shahida al janazata min baitiha wa fi riwayatin annabi ya ce wanda ya halarci sallar janaza daga gidanta gidan da aka yi rasuwar kaje ka jira yan mintoci aka ko awa ɗaya ma ko awa biyu duk bai yawa ba aka karkara wanka aka kawo lokacin da aka sanar da cewa za a fito da gawa a yi sallah daga gida aka taho da kai wurin sallah wa fi riwayatin manitta ba janazata muslimin wanda ya bi janazar wani mutum musulmi imanan yana mai imani da cewa aikin ibada ne shari'a ce hukunci ne na Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama wahtisaba kuma yana mai neman lada da wannan aiki hatta yusalla alaiha haka ya rubuta ko hatta yusalli alaiha har yayi sallah gare ta mana ya zo daga gidan aka zo filin da za a yi sallah aka yi ma wannan gawa sallah falahu qiratun annabi ce yana da yankin lada daya kaga zaka bi ta samun qirat qirat qirat wannan kuma shi yana cikin abin da yake ƙara kwantarwa da musulmi hankali na daya ba abin da bai mana bayani ba ya faɗa mana duk abubuwan da za su faru to sannan cewa har jarabawar da za mu haɗu da ita la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum ko wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira duk ba gashi muna ci ba kaga fasto ko rabara wanda shi wai ana ta na Allah ne prophet ma suke ce mashi amma ya shirga ƙaryar da ita kanta ƙarya ta mace mashi ya ji tsoron Allah yanzu yaran da kwashe a don kuwa sabu ko a kebi haka wani faso ya fito a shafin shi yana na amerika ya je wai duka yaran da aka sace kusan su ashirin da biyar wai duk kiristoci ne da aka fito da listin kabba kirista guda amma haka ya mirtisi sai sa je wani abu da ya faru a amerika ya burge mu turawa ne har ma sun tsara yan majalisunmu allah wajen naka ya lalace a kan mu nan barau jibril deputy senate president ya ce lallai a kawo maganar wannan ƙaryar da aka je america aka yi cewa yana kashe kiristoci a nigeria amma senate president kowa ya gan shi a sikirin na tv da na waya wai shi waye da zai iya wa turan martani ba muka na ɗaya kamar suke cin kudinmu to irin wannan ne in ka tuna sai ka ga kaman ka ce allah ya sa mala'ika ya busa kaho kawai lalle a tsaye a can ma a yi hisabi kawai su kuma wanda zai je da kudin shi mu ba ruwan mu mu dai an busa za ka ce mi nan za mu ko ba za mu dauki komai ba eh za mu tafi da imani da aiki nagari da zanubai da yafiya sai su can mu da suka yi idan lalle ko kabarin wani bai yana ci da wuta kawon ba za mu yafe ba idan shi ma jari ne majara wane ya cuce mu wane ya cuce mu ai ko alahira akwai wanda zai zo ya rasa gaba ya rasa ba Allah ce to kai ba za ka je ka dan tona ba me yake nufi Allah zai ba wanda ya dan cuce ka ne kai baka ishi tunda bai dan cuce ka ba mutumin nan ya Allah ban yi tunda ko dan na kwalkwalo su din na kwalkwalo su shine ya fito ya ce to ga wani aiki nan da kai mu ba za mu cuce ka ba a auna sannan ya tsira to kaga zaman da aka yi jiya a Amerika sanatoci ne fa kafirai a senate din Amerika suka kawo magana saboda kiristoci sun sake komawa a gaban ɗaya daga cikin munafukan daga nan ƙasar sai bature ne ke cewa sam maganar cewa ana kashe kirista a Najeriya ƙarya ne kuma Trump ya sake bincike maganar zai kawo hari ma bata taso ba da musulmi da kirista duka ana kashewa babban matsalar najeriya sakacin shugabanni arniya fa wadda ba ta da manufan lahira amma wai sanadinmu da ake biyan su biliyoyin kudinmu wai shi waye da zai iya maturan martani domin munan ga munan har fir'auna muna martani na san ko dai fir'auna ya ta hadari ko ba ayar da zamu zama ga kine fir'auna mu lallaba hatta gimi ma akan bi akai ka rika wani ragada da ragada da kana jinjina eh kuma da abin da zai yi balantana wannan abin nan din to kaga in aka yi rasuwa za a baka yankin lada in ka halarci janaza daga gama janaza ana cewa assalamu alaikum shikenan idan baka samu wasu kabbarori ba kaman ba mu da tsarin a bar ma wanda bai samu matabukin janaza kaman ba mu da wannan tsarin ko ba a dabbakawa ana tallamewa za a dauke gawa idan kana zuwa an yi kabbara uku ka samu ta hudu da liman kuka yi kabbara kaga wasu uku sun kuce maka kenan ko ila ce biyu sun kuce maka tunda in ka zo za ka yi kabbara farko sai kuma liman ya yi kabbara ta hudu da kai sai ka sake hudu kaga kabbara biyu ta kuce maka ya kamata da abin maka gawan ne kai ta uku e ta biyu ko da ta biyu ta uku da sun kuce maka dukkan biya kabarori biyu kenan sannan sai ya dauke gawar to in kai fahimci ba za a jira ka ba sai ka yi su a jere kawai ترسلها إرسالا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر سيكي سلما شكرا duk da haka ka samu yankin lada daya ko daga nan zaka yi ta to gaskiya muna sauri muna kan hanya ne muka ga layi da naza dan mu samu guziri mi samu kiradi Allah ya ji kanshi in ka wuce ka samu kirad wa man shahidaha wanda ya halarci janaza hatta tudfana har yaje aka binne ta da shi to falahu qiratsani min al-ajri yana da yanki biyu na lada saboda yana da daya a can na sallah yana da daya na rakawa ila ya rasulullah sai ka ce ya manzon Allah wa mal qiratsani menene yankin lada biyu kala yace mithlul jabalainil azimaini misalin duwatsu guda biyu manya haka ya faɗa a wannan riwaya fi riwayatin mithlu kullu qiratin mithlu uhud kowane yankin lada kwatankwacin girman dutsen uhudu رواه الشيخان وغيرها والسياق مجموع من الروايات zaka yi duba hakamu da jana'iz na albani wannan lokacin da aka yi karatu gurin da an tattauna shi to kaga kaman girman dutsen uhudu yanzu a rayuwar mu janaza nawa muka je akalla ka je goma ila ashirin ila talatin ni wani ma ɗaruruwa fa wani ɗaruruwa don kila zai wahala a ce a wata baka je akalla janaza ɗaya ba wani watan ma abin ya kewayo ko daga dana abin ya dawo ba wani dawowa da yi sai hada lokaci mutane suka yi ba gan za a hadarin jirgi ba wata hikimar Allah sai ka ce mutum 500 duka sun mutu a hadarin ajalin ne ya zo daidai da za ka je ka tambayi masu tantanta masu shiga jirgi akwai wanda ya zo za a ce fasfot ɗin shi da ero vizar shi ba ta yi redi ba bodin pass ɗin shi bai taliyin da kaza ba ko bodin pass ɗin shi bai redi ba in kuma wani ya shiga wanda ajalin shi bai zo ba ba zai mutu ba hadarin baya bayan nan da Allah ya nuna ayar shi wani hadari da aka yi kamar bara a India wani jirgi da ya tashi bayan minti biyar ya yi hadari da minti biyar da barin airport mutum ɗaya ne bai mutu ba haka Allah ya makale shi a cikin kujerar sai ga shi BBC na hira da shi gaddagau kowa ya mutu a jirgin ya biyo masu ƙararren kwana ba net din shi bane ko ya biyo yan final ya ya sama admission bane ya shiga ajin yan final ya to Allah ya ce a kai ka koma ajin ku koma ajin ku ai ka 100 level ne nan duka 500 level ne ko 6 ko 4 sabit da su ci wa alaikum assalam
na'am
eh wasu na tano guda ɗaya za a bashi tun da sallah da ya yi mutane ɗari ko hamsin ko ashirin ko goma ko biyar irin wajen da ake kashe-kashen nan da yawa sai yi sallar gawa ɗaya to a wurin shari'a ya yi sallar gawa ƙiraɗi ɗaya za a bashi in ya raka ƙiraɗi ɗaya wasu kuma na ganin a Allah zai iya kalla adadin wannan kwata babi ne na falala da aka matsala ce khilafiya gaskiya to amma dai ko mutum ɗaya ne ko da yawan ne bai kamata mutum ya sakaci ta wuce shi ba wa kana salafu rahimahumullah magabata na gari Allah ya musu rahama sun kasance yadkuruna al-mauta suna tuna mutuwa inda nushi rajulin yuwaqi umasiya lokacin da suke nasiha ga wani mutum da yake aikata aikin sabo فهذا أحد السلف رحمه الله قال إيه لك كما قبت الله يمشي رحمة وكان في مجلسه رجل ذكر آخر بجيبة أمجلس إنشاء ورن زمن شاء كوي ونمت ذكر آخر shi wannan mutumin da ke zaune a wajen wannan mutumin kirki sai ya ambaci wani mutum bai giba da magana ta aibatawa ce ai kazamin nan ai mummunan nan ai waye yayi gulmar shi dai faƙala wa'izanil ladhi yaktabu sai yace yana mai wa'azi ga wannan mutumin da yayi ba yace mashi qudhkurul qutuna ka tuna audigar da ake sa wa mamaci a hanci idza wada'uhu ala ainaika ka tuna radda za su sa maka ita ido sai mun ce mutum sai za su samu audigar ta dan makala ido alamar iya tafi kenan kuma alamar bai da katabus in yana da rai kai ka isa ba zai yiwu ba to kai ka tuna ai inda takfini lokacin sanya wa mutum likafani ka tuna to yaya za ka ji in ka tuno kana ga za ka iya gulmin mutumin nan ka ga ya mashi wa'azi da tuna mutuwa bisa abin nan cikin wata hanya 'yar gajera tare da isar da saƙo yadda ya kamata to wannan ita ce hanya ta takwas daga cikin hanyoyin da malam ya koro mana bayanai waɗanda za su taimaki mutum ya warkar da lalurar ciwon imani da mutum ke fama da ita wanda shine zikirul maut ko al-iktaru min zikirul maut yana da sai mu dakata nan sai mu tashi a hanya ta ta tara in Allah ya kai mu darasin gaba akwai wasu tambayoyi guda biyu da za mu karanta sai mu ga abinda suka kunsa wasu tambayoyi ne nan guda biyu tambayar farko take cewa ina hukuncin wuridin da ake ba mutum na neman duniya na neman duniya ko kuɗi ko mukami ko mata ko? kuma wannan wuridin da ake bayarwa ya ce da adadin kafa dubu da karfe biyu na dare kuma sai da fararen kaya kadai za a iya yi yanzu ina hukuncin wannan to akwai wata ƙa'ida da malamai ke bayarwa kusan duk wuridi da duk zikirin da aka baka da kajiya wuce kafa ɗari akwai magana wuridin sunna bai wuce kafa dari to wanda ya baka dubu a ina ya samu ba fa a hana kai dubun ba a wani ya kayyade maka da dubu ko da ɗari biyu a ina ya samu amma da karan kanka za ka yi cewa bari ka zauna kai wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama kafa dubu yayi abu ne mai matukar kyau kawai a wajen sha ɗaya na dare kawai ka tashi in ka ga dama za ka iya kai tai baka kirga baka ce a kai sai ka kirga dubu kake so kai kai tai alawar sallala muhammadu wa alihi wa sallam kai tai kama waye bayan wannan kaga wurdi ne na neman duniya bai sa samfur ɗin wuridin ba dan wani lokaci za ga galibayin suka kira wuridi an kira wuridi a kasar hausa sunaye ne na aljanu kama ya e wane ne su zaka ji ana kira shi yasa aka ce a sa fararen kaya kwaye kafa dubu kuma za su zo din su da wannan zikirin ba na shari'a ba ne ƙayyada adadin kawai ya saba wa shari'a waye ce kafa dubu sannan waye ce dole daga biyu za a fara shari'a kawai cewa ta yi cikin dare ko inda na shi akan laili kuma dare sananne ne ko da yaushe ne zikirin shari'a ne ko da yaushe cikin dare za ka iya yi sannan wa ya ce sayan sa fararen kaya ba inda aka yi da cewa sai da fararen kaya zo da wannan ba wuridin Allah da annabi ba ne shi yasa suke mai tambayar ya kira shi wuridin neman duniya kuma yana nan ya dawo ana yi har wasu ma wai na nadamar biye wa izala da suka yi wai izala ta sa duk sun ada wuridansu kurin na ga wani nan wajen abin nan wai izala ta sa duk sun ada wuridansu ga an fitine su da hare-hare duk za su kwana wuri don su Allah ya kiyaye hanya ga kai ko sai daga kusa kaiwa kabarar ya yi asara ke da madadin ya jure su da wannan wuridin ba na shari'a ba ne wuridi ne na bokaye wuridi ne na matsafa da za a ba mutum yadda aka bashi wannan aka ce ya yi da tsakar dare wani shi kuma za a bashi a ce ya yi a ƙarƙashin bishiya ne ko tsamiya ko kuka wani a bashi a ce yayi a mahadar hanyoyi guda hudu wani a ce yayi a gidan tururuwa wani a ce yayi a gidan gwano kowa da yare yadda za a bashi to daga nan aljani ne aljanin zai zo tattauna in ko ba na aljani ba ne in kuma aljanin ba gun shi zai zo ba to aljanin zai je gun wanda zai shirya masha ba inda safiya zai ce mun san kaya abin da ya kamata yanzu next mataki shi ne za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza su da ka da irin wannan wuridin ba na shari'a ba ne maganar da ya ce na neman duniya ga neman duniya yana neman ta'urar Allah ne Allah haka ya faɗa a cikin suratul qasas ne ko ko suratul ankabut fabtagu inda Allah rizqa kawai ka nemi arziki a wurin Allah inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin wani abu ban sha'awa da kalmar arziki Allah bai taɓa raba ta da wani ba ka ɗauki ƙur'ani kaf daga kawai ka yi dirasa a kan kalmar risku na taɓa ganin wani littafi sunan shi kawai arrisku ɗan shafi saba'in kawai wanda bi abin da ya arziki to ka tattara ayoyin arziki gaba ɗayansu babu inda Allah ya makala shi da dabara babu inda Allah ya makala shi da ƙabila babu inda Allah ya haɗa shi da dabara ko sana'a bai haɗawa kawai yana bashi a matsayin arziki ne zai iya baka ta ko'ina shi yasa an kai nazarin sana'o'i babu sana'ar da wasu ba su karye da ita ba yanzu wani in ka faɗi karas shi sai dai san barka karas ya mai riga ya mai wando amma kafin ka gama rufe baki wani sai ya tsine mashi mashin ɗin shi ya sayar ya sai iri ko na irin bai dawo ba karas sai na na yadda da shi ba to kowace sana'a ma ka kira kowace sana'a ka kira to kaga arzikin a wurin Allah ake nema to ya ake neman shi annabi ya bamu labari ya bamu kaida cewa ba a neman abin da ke wajen Allah ta hanyar saba mashi a shin kana san duk wani abu da ke gun Allah ka biyo ta halattacciyar hanya shi kuma in ya ga dama sai ya baka kuma zai iya ba kowa bai rufe kofar shi ba bai sa wani shamaki ba da ka wayannan wuridai wuridai ne na fitar da mutum daga addini ko raba shi da aqidar shi bai kamata a ga musulmi mai manufa bawan Allah na gaskiya yana yi ba to sai tambaya ta biyu yake cewa wai eh, malam ni mai gidana ne a- ni da ni ne mai gidana a kasuwa sai wasu baki suka zo a motar giya suka tambayi suka tambaye ni inda mami market take domin su kai giyar su sauki ni kuma sai na ce masu nawa za su biya ni in kai su muka yi jinga da su suka biya ni kuɗi eh, na ciyar da iyalaina wai menene hukuncin wannan kuɗin kai ai ai eh yanzu kila ya ya ta haram gaskiya to da ita giya duk abin da ya shafe ta ina ga alawar kurtubi ne ko ne yake fasara wannan maganar cewa duk wani abu da ya shafi giya in gaskiyar ta bata shi take yi to da tun da ya tabbatar mami ma ke da giya ce kuma ga yanda za su kai da su da giyar da abin da aka ɗauko giyar da waye duk tsinannu ne su maza maza ma su bar wurin kar ya faɗa musu ballantana ya raka su idan ya raka su ba su ba shi ko kobo ba ya yi sabo zai iya shiga cikin tsinuwa idan kuma suka ba shi wani abu ya ci haram da aka yanzu ya ciyar da iyalan shi da haram idan bai da kyat da su wannan sai sun yi hisabi da shi a lahira matar shi za ta kai shi ƙara Allah ya tambaye shi ya taɓa ciyar da su da kuɗin haram kuma Allah zai kira mai gida ce to tana tsarar ka ka ciyar da ita da haram yi mana bayani tana sauka ɗan shi zai zo in yayin shi ashirin sai sun zo ɗai ɗai ɗai kowa ya zo a dumbuji sallah a bashi a dumbuji sallah babu a bashi wa ya ce ka ciyar da su da haram ai Allah ranar na buga na buga ba komai ne matar kafin ka rufe baki ta ce to Allah ka tambaye shi me yasa bai dawo ya faɗa mana ba mu yi haƙuri ko ba za ta haƙura ba haka za ta faɗa kuma ta cinye ka tun da ai baka dawo ka gwada ba ko baka dawo ka gwada ba ita kuma yanzu ta ga wuta za ta ce za ta haƙura kuma tana da gaskiya za ta haƙura tun da baka dawo ka gani ba su da wannan mutum ya ta haram to yanzu me mafita yanzu kamata ya nema kwatankwacin kuɗin ya sadaka da su sai ci gaba da tuba na abin da yawa iyalan shi da cutar da su da ya yi da kuma wauta da halaka kanshi da ya yi sai kuma ya kiyaye gaba ni haka shikenan bai kamata ya mayar masa da kuɗin ba har ma wasu malamai suna ta irin wannan kuɗin ba za ka sa wani aiki mai tsarki kai tsaye ba eh ba za ka je ka sai buta kai masallaci ba inna la ta'ala tayyibun abinda za ka yi wata kwalbati da ta huje da da nagari da mugu suke wucewa a kai kwalbati wata a kwanar gari haka ta dan huje za ta ci buhun siminti ɗaya a kuɗin ya ka siyo buhun siminti sai a toshe wurin wani dan giyan ma ya taka wani mai zuwa masallaci ya taka barawo ma ya taka to yanzu kayi wa community kayi community service kenan in ka je lahira ko ba gaishe mutane sun yaba abin da suka faɗa ga saboda tsabar zuhudu inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa alaikum assalam eh a wuridin shari'a ba tsaye da wani turare ba kawai inda turare zai aiki in zaka yi wuridi kalmar wuridin ba tana da kyau wuridi shine ka yanke wa kanka wani tsari na ibada da zaka dora wa kanka ka rika yin shi musamman cikin dare kuma za a iya yi da rana ma ka ce kowane dare za ka yi salati dubu za ka yi hailala dubu za ka yi kaza za ka yi kaza ko za ka yi karatun izu ashirin kowane ya zama wuridinka yanzu shafa'i da wutare wuridinmu ne kakatan fajiri wuridinmu ne da aka ba wani nau'in turare da aka kayyade amma ka iya sa wa kanka tsari kullum da daddaren in ka tashi kafin ka fara sai ka je bayi ka yi wanka ka sa tufafi masu kyau har ka fesa masa turaren da ka samu ba kayyadaddan turare ba amma da ka dana maganar wani kayyadan turare aljanu ake kira kuma suna nan a kasuwanni nan zariya galibin ba mu da yanayin shagunan ku kuma ba sa tallata ma iri na ne amma za ka je ga yar kwalba haka na maganar miliyoyi irin wani da kayan amfani da shi aljanin zai zo har inda kake kuma za ka gan shi kuma za ku yi magana kuma za ku tattauna kuma za ka faɗa mashi damuwarka zai baka sharuɗa kuma za ku kulla alaƙa kuma daga nan duniyar za ta iya samuwa za ta iya samuwa sai ya ce bari a ɗihu kuɗi a baka bari a ingizo wasu su su ɗauki nauyinka bari a buɗa maka wasu harkoki duk za su iya yin haka fa amma fa fama lahum fil akhirati min khalaq shine matsalar ba su da rabo a lahira su da dai amsar tambayar shine babu wani kayyadadden turare da mutum zai sa don wani nau'i na ibada ko wani wuri ko wata ibada cikin dare duk wanda ya samu kawai a sa don a fito da tsafta ba dai kuma sana eh sun ga giya wasu masu giya sun zo za su kawo mami eh da suka tambaye shi na ne mami sai ce musu hanyar biyu ko su bi ta nan amma su kawo ma'ana su bi ta hanyar makarfa ni ke wannan Eh.
hanyar kuma za su gani a nan ba za a bai kuma su bi ta nan hanyar sakara Eh.
Ya fi sauri. Amma da abu kuma.
ai ba sai masa haka ba kawai bai sani ba Eh, ba ban sani ba akan giya ni ba ne. shikenan ni ba ne. yana nufin akan giya a ni ba ne a garin nan akan giya kaga ba ƙarya yi ba kawai bai sani ba amma ba za a ce laifi bai nuna ba ya dai wahalar da su dama wahalallin ne kuma amma dai ba haka kawai ya ce masu bai sani ba wa dai kuma su da Kawo wancan magana da ya biya.
eh Ko yanzu ya nuna masu wani.
eh Aka ba da dada.
eh To yanzu duk da ga laifin da ya zai ga amma duk shi cewa a ba sai faɗa matan ba yi kawai dai ya san an samu akasi sai ya kiyaye kawai shi kenan kiyayewa za yi Allah ya samu dace bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik